أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitab wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yanda ake hada ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shine darasin mu na 254 kenan mun fara bayani a farkon suratu zalzala sai lokaci yayi mun halinsa a yau da Allah subhanahu ta'ala ko a yanzu nan zamu tashi akan wannan wato farkon wannan sura muna fatan Allah subhanahu ta'ala. ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya mas'alar da zamu tashi akan ta a cikin suratul zalzala mas'ala ce ta 1215 أتكلم التافهم أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما يأتي فإن قيل إن أنك قوله تعالى فقر الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض إذا أنك جرجز كسا كو ججج كسا زلزل زل وتزلزالها إذن جرجزا وتاتا ما معنى إضافة الزلزال منين معنى دنجنتا جرجزا الذي هو المصدر وندشنا نونا أيكي أبن يكسن شيكي ilal ardi zuwa ga ƙasa kuma a danganta shi zuwa ga ƙasa ana iya cewa idza zulzilatil ardu zilzalan amma sai aka ce zilzalaha wa halla qala me yasa bai ce ba zilzalan kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka bai ce dakkaha ba dakkaha ba wa ma ashbahu da abin da ya kama da haka irin inda ba a yi idafan masdar ba zuwa ga wato abin nan zuwa ga wani abu yace qulna zamu ce ma'anahu abin da ake nufi azzilzal girgiza allazi tastawjibuhu wanda ita ƙasa ta cancance shi ya zamanto wajibi akan tafi hikmatillahi ta'ala a cikin hikima Allah wa mashi'atihi da kuma niyya ta ubangiji da mashi'a ta Allah fi dalikal yawm a cikin wannan yini wa huwa zilzal ita ce girgiza allazi laysa ba'dahu zilzal bayan wannan girgiza babu wata girgiza wa nadhiruhu tamkar irin wannan qauluka kamar ka ce akrimit taqiya ka girmama mai tsoron Allah ikramahu irin girmamawa tashi da ana ta musamman wanda ta cancance shi ta cancance shi ko ya cancance ta wa ahinil fasika ka wulakantar da fasiki ihanatahu irin wulakantar wanda ta dace da fasiki turidu kana nuhin ma yastawjibanahu ma yastawjibanihi abinda sun ka cancance shi su waɗannan guda biyu na al-taqi da al-fasiq kenan min al-ikrami na girmamawa shi wajen mumini wal ihanati da kuma walakantawa na wato fasiki malam yace to waye juzu yana yiwa an yakuna al-murad abinda abin nufi ya kasance bil idafati da an kai idafa al-istighraq yana nufin wato gamewa asalin gharika shine abin da ya nutsi aghraka kuma ya nutsar da shi to al-istighraq na ana nufin istighraqul ma'ana ma'ana ya shafi abu gaba daya ma'anahu abinda ake nufi zilzalaha girgiza wata ita ƙasa wato kullahu gaba ɗaya ɗin shi shi a zilzal kenan allazi huwa mumkinun laha wanda mumkinun yana yiwa laha gare ta idan Allah ya so ta yi kenan girgiza ce ta musamman ko girgiza ce da ta shafi ƙasa gaba ɗaya domin irin girgizar da aka yi a duniya wani yanki ne ake ɗan girgizawa ko abin da ya kamata haka amma wannan gaba ɗaya ɗinta ne kenan shi sa an ka ce zilzalaha wanda ta shafi jinsin ƙasa gaba ɗaya na fata an fahimci ni ko a ce ma jinsin kasai tunda mu a nan galibi suka ce zilzalikin ya shafi wani bangare ne ko kuma a ce wasu sassa na kasa amma wanda zai shafa kasa guda bakwai na ce ƙasa guda bakwai ba irin waɗannan ƙasashe na duniya ba a'a wato tabaqatul ardu guda bakwai dan Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna to shi yasa an kai idafata zuwa gare ta an ka ce zilzalaha to wannan kenan wannan shine abin da malam ya kawo shine ma'ana ta idafa ko dan saboda girgizawa ce ta musamman wadda ba a taɓa yin irin ta ba ko kuma saboda ta shafi ƙasa gaba ɗaya ko kuma ce a saboda waɗannan ma'anonin guda biyu ta musamman ce saboda ba a taɓa yin irin ta ba kuma ta shafi ƙasa gaba ɗaya dama ba a yi girgiza ba ta ƙasa wadda ta shafi ƙasa gaba ɗaya duka waɗannan ma'anonin idan muka duba ba su ci karo da juna ba wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 1216 malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace fa man ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata aiki gurgudun zarra an gane ko alal umumi fiha kina akan umumi ya shafi komai da komai malam yace to wa hasanatul kafir hasanatul kafir ayyuka nagari da kafiri ya aikata wato muhbatatun an bata su bil kufri saboda kafircinsa ma'ana aikin shi nagari babu shi wasayyatul mu'min shi ko mummuna aiki da mu'mini ya aikata ma'fuwan anhu Allah ya yafe mishi in ya nemi ya tuba tun da duniya Allah ya gafarta mishi maghfuratun an gafarta ma mu'mini bi sinabil kaba'ir in ya nisanci manyan manyan zunubai fa kaifa tathbutu ru'yatu kullu amilin ya za a yi a tabbatar da tathbutu kenan za ta tabbata ru'yatu kullu amilin ganin kowane mai aiki kima na kowane mai aiki ya ga jaza'a amalihi abin da ya aikata kuma an ce an yafi misali shi kuma kafiri an ce mummuna duka ya tafi a banza to ya za iya ganin shi sannan kuma shi mumini an ce an yafi mishi in ya tuba a nan duniya duka an yafi to waɗanda an ka yafi mai kuma ya za a iya ce sai ya ga gwargwadon ko da ƙwayar zarra na nan na maganar take malam ya ce ƙulla za mu ce ma'anahu abinda ake nufi fa man ya amal duk wanda ya aikata misƙala zarratin gwargwadon aiki khairan na alkhairi min fariƙi su'ada'i na daga jama'a ta muminai kinan masu arziki masu rabo wa man ya amal mithqala dharratin sharran duk wanda ya aikata gurgudun zarra na sharri min fariqil ashqiya'i na daga jama'a wanda take ta marasa arziki jam'i ne na shaqiyyu shi ko sa'idun jam'in shi as-su'ada mala yace li annahu domin ja'a ba'dahu ya ja'a ba'da qawlihi ta'ala ya zo bayan fatar Allah subhanahu wa ta'ala yasduru nasu mutane za su fito ashtatan jama'a jama'a rarrabe kenan sai an ka rarraba khairan masu imani ake nufi sharran kafirai ake nufi waɗansu malamai haka sun ka tafi wa zakara muqatil wani malami da ake kira muqatil domin kalma ta muqatil da rashin nufin mai yaki amma ba mai yaki ake nufi ba wa zakara muqatil wani malami da ake cewa muqatil ya ce annaha nazalat wannan aya ta sabka fi rajulaini a cikin sha'anin mutum biyu min ahli almadinati na daga mutanen madina kana ahaduhuma ɗaya daga cikinsu ya kasance yastaqillu an gane ko an yi utiya sa'ila alkasrata yastaqillu yana ganin karamci asalin istaqalla wani lokacin ana nufin mutum ya keɓanta da abu ya kwaci yancin shi shi yasa ake kiran yanci al-istiqlal sannan kuma istaqalla wani lokacin ana nufin an ɗauki abu an tafi da shi sannan kuma lokacin istakalla ana nufin mutum yana ganin abu ɗan kaɗan daga alƙaliluna to wanga shine ake nufi istakalla yana ganin ƙaramcin an yi utiya sa'ila ya ba wanda ya taimake shi alkasrata ɗan guntun abinda an ka yanka ana nufin guntun biredi ko hubs ko kuma a ce gurasa shine alkasra duk da yake alkasra nufin ba waccan alkasratu ba ta kasara wadda ake yi karatu wadda ake yi ƙasa kuma alkasara ana nufin duk abin da an ka karya duk wani guntun wani abu amma nan alkasara to ana nufin guntun burodi domin shine ake zancin cin abinci ko kuma gurasa awi tamra ko ko yana ganin karancin ya ba mutum dan dabino daya gashi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nar wa bi tamra wa yaqulu yana cewa kenan ittaqin nar kun tsoron wuta wa rabi shiqqi tamra ko da dan tsagen da biyu ne in kun ka bayar zai zama to tana ya zama to sanadiyar kariya daga wutar jahannama gare ku wa yaqulu shi mutumin yana cewa inna ma nu ujaru ana ba mu lada a ba mu wato al'ajru kenan lada aikin da mun kai alama nu tihi akan abin da mun ka bayar wa nahnu nuhibbuhu in muna kaunar shi to kenan yana ganin wannan dan guntun biredin ba wani abu na wanda muke kauna ba ko mun bayar kenan babu lada wa kana al-akhar shi ko guda ya kasance ya tahawanu bi-dhanbi yana ganin zunubi ba komai ba at-tahawun shine kamar ka dauki abu ba komai ba ad-dhanbi da yasiri da zunubi wanda yake dan karami kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum muhaqqarat adh-dhunub ku yi hattara da zunuban da ake wato redawa har ya buga misali da kamar mutane ne sun ji sun yi itace wannan yayo dan icce da wannan yayo dan icce da wannan sai aka zo aka tara sai a hasa wuta aka zo banda muke rena cikin al'umma yau da gobe da gobe sai su taru sai su zan sanadiyar afko wata annoba da bala'i da musiba yace wa yaqulu yace inda ma au'ada Allahu nara Allah yayi kecewa ma'ana yayi alƙawarin azaba shine au'ada in an ce wa'ada yayi alƙawari wasu malamai sun ce wa'ada cikin alkhairi au'ada cikin sharri wasu sun ce mm au'ada cikin sharri amma wa'ada yana iya ɗaukar sharri ko alkhairi wasu sun ce a'a in ka ga wa'ada cikin sharri a ruwan kalmar ne an kai isti'ara hujjar su kuma wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam Allah bai ce a wa'ada Allahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam ba cikin suratul tauba akwai magana mai yawa na malamai kadiba cikin tashihatun lughawiyya na Sheikh Abdul Latif Shuwairif da kuma qararat na majami'ul lughawiyya zaka ga abinda malamai suka bayyana malam ya ce to wa yaqulu yana cewa inna ma au'ada Allah Allah yayi mummunan alƙawari na kicewa na azaba annara wuta alal kaba'ir akan muna na zunubai sai na ganin kamar ba komai bane wannan yake nuna cewa sai Allah ya ce man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk ta sauka ne akan mu'minai saboda shi wancan bai da niyyar tuba shi ko wannan yana ganin Allah ba zai bada labaci ko duk abin da ka bayar Allah zai baka Allah yana hankalta ma kana son abin ya kara maka lada kuma in ka hankalta ma amfanin shi mutumin domin yanzu idan ka ba mutum abin da zai amfanuwa da shi za ka samu lada to ko da abin kai ba son shi kake sosai ba amma Allah zai hankalta mu amfani da an kai da wannan abin shi yasa Sheikh Nasir bin Sa'di a cikin tafsirin sa Taysirul Karimur Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan da yazo wajen aya a cikin suratu Ali Imran lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim wama tunfiqu min shay'in duk abin da kun ka ciyar min shay'in nan wani abu fa inna Allah bihi alim Allah ya san shi ya nuna cewa ce kenan cewa duk abin da kun ka ciyar Allah yana da sani kenan zai baku lada gurgudun wato yadda kun ka bayar tunfiqu min shay'in kaga nan ga ga sharadi ya zo yana daga cikin sigar umum kuma ga nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umum sannan kuma gashi an kawo mata min an gane ko wato tunfiqu shay'an ne kuma tunfiqu shay'an amma sai ce min shay'in ya kara ta qabla al-maf'ul saboda daga kamar abin da malaman usul fiqh suka ce in min tazo gaban mubtada malakum min ilahin ghairu ko gaban maf'ulun bihi kamar da yace min wa ma tunfiqu min shay'in ko gaban fa'ili an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir tana zakwa gaban waɗannan guda uku sai ta fitar da ita daga az-zuhur ila al-umum ila tansis ila al-umum ma'ana zahiri ne a umumi amma da ta ƙara fitowa da shi nassi karara wanda bai buƙatar shakka ta ƙara ƙarfafa shi kenan haka malamai sun kai bayani kamar yadda malamin usulul fiqh sun kai bayani wallahu ta'ala a'lam to kenan duk abin da ka bayar wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim Allah ya san shi kuma Allah zai saka kanka maka kenan ko da abin da ka bayar baka dauke shi komai ba to gurgurdon dai yadda anka amfana da shi dai yadda baka samu lada wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne kuma akwai mas'ala shin wai idan zaka ba mutum zaka zaka kalli abin da ka fi so ne ko zaka kalli abin da ya fi amfanin shi domin akwai magana a wannan wurin zaka ce mai kuɗi yana cin wani abinci shi abinci yana da tsada a wajen shi ya fi son shi to amma idan ya ce sai matarka irin wannan abincin to shi kuma tarkan ko ya ci ba zai amfani shi ba to yanzu shin zaka kalli amfanin talaka ko zaka amfani tsada abin saboda kai ga abin da ka fi so to amma dai malamai suka ce an hankalta ba abin da zai amfani mutum ba a wasa da shi yanzu misali kamar yanzu ka sai wani abinci ne mai tsada na jaka ɗari sai ka ba talaka wanda in yaje zai ci shi lokaci ɗaya ko kuma zaka sai buhun shinkafa misali biyu ko uku ko duka bashi wanda zai iya yin wata biyu ko ta uku to kai hankalta ma daɗi da kuma kai kauna kai ka kauna irin wannan to amma kuma an kalta ma amfanin shi shi kuma ya fi amfanuwa da wannan to wanne ne ya fi maganganu ne na malamai sun tattauna akan wannan mas'ala dalilin da ke sa wasu sadaka tafi wata niyan mutum yawa boyewa wani lokaci ko bayyanawa in bayyanawa tafi lokacin da kai cikin watan azumi ne ko ko cikin abin nan wurin da kai misali a ina ne kai wa kabba mahaifinka ne ko ko wanda ba mahaifinka ba misali akwai abubuwa waɗanda Sheikh Ibn Uthaymeen a cikin tafsirinsa wato ya kawo abubuwan da ke sa wasu sadaka ta ƙara daraja saboda kaza da kaza da kaza da kaza ya ka abubuwa da dama mai so ya kuma a cikin waɗannan abubuwa da aka kawo na tafsiri na Sheikh Ibn Uthaymeen da aka hahada ya ga bayanan ko da bi at-tafsir thamin tafsiri ne Ibn Uthaymeen yana da fa'idodi kwarai da kwarai gaske at-tafsir thamin Ibn Uthaymeen Allah ta'ala to na shi ne abinda shi malam ya kawo ƙarshen wannan to idan muka zo cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab a mas'ala ta 236 قال يتي قوله تعالى فتر الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة دون دي أيكة برغدون أيكنا ذرة khairan na alkhairi ya rahu zai ganshi wa man ya'mal mithqala dharratin duwan da ya aikata gurgudon aiki gurgudon zarra na sharri ya rah zai gani shi in za a tsaya sai a ce ya rah ba a ce ya rahu saboda sukuni za a yi in za a tsaya هذه الآية الكريمة وأن آية من درجة تقتضي ما يتي تنا حكم أن كل إنسان تيوا دكان كوني متون كافرا كافريني كان يا كسن أو مسلم كو مسلمي يجازى ذا أساكن كامشي بالقليل da ɗan kaɗan min alkhairi na alkhairi wa sharri da sharri wa qad ja'at ayatun ukhar waɗansu ayoyi sun zo ta dullu ala khilafi hadha al-umum wanda suke saban wannan umumi malam yace amma amma ma fa'alahu amma ma fa'alahu al-kafiru min alkhairi amma abinda kafiri ya aikata na alkhairi فالآيات آيوي تصرح تنا بينا وقرر بإحباطه دلالة والنائك كقوله كما إن الله يتي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار سوكا في الري أنقاني كباس لكومي سيوت إن الله يتي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها يا باجا بن سنك أيكتا أنا الدنيا كوكو أتشين wa batilun ma kanu ya'malun duk abin da suke aikatawa ya lalace gaba daya to suratul hud aya ta 16 wa qawlihi ta'ala da inda Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin mun gabaci abin da sun ka aikata na aiki su kafirai faj'alnahu mun mayar da shi haba'an qura mansura abin shekiya kenan tamkar qura abin shekiwa bai da wani amfani suratul furqan aya ta 23 wa ka qawlihi kamar kuma fadar Allah a'maluhum karamadin kenan a cikin surat ibrahim aya ta 18 inda Allah ya ce masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu ala shay duk da cikin bakara ce la yaqdiru ala shay mimma kasabu ga mai hadda alqur'ani ala ran ai hattara wa qawlihi da kuma inda Allah ya ce a'maluhum kasarabin biqi'a wato misalin nan da ya ce a'maluhum karamadin wato shi misalin aikin kafirai kamar dai toka ce ko kuma ce habki wanda yake ishtaddat bihi rihu fi yawmin asif ini mai guguwa yazo ya tayi gaba da shi ba a ganin shi bai da wani amfani nan kuma amaluhum ayyukan su kasarabin kamar kawar walnuwa ce ruwan wawa da ake cewa ruwan wawa kana ganin kamar ruwa ne ana zafi ba ruwa bane biqiatin wanda yake a cikin wato sahara ko kunkurmin daji shikenan bai da wani amfani kasarabin biqi hasaba huddam alu ma'a wanda ke da kisurwa sai san tsammanin ruwa ne da yazo hatta idan za a hulam yazo shay'an su ma kafirai su tsammanin aikin suna da amfani an je kiyama bai da wani amfani Allah na tashi malace kai ila ga suratul nur aya ta 39 ila ghairi zalika min al-ayat da wani waɗannan waɗannan ayoyi yace to amma ma amilahu al-muslimu min ash-sharri abinda musulmi ya aikata na sharri faqad sarrahat al-ayatu aya ta faɗa qarara bi adami luzumi bi akhiratihi bihi ba za a kama shi da shi ba bai lazimta ba mu'akhadatihi a kama shi bihi da wannan aiki lihtimal al-maghfira dan yana yiwa Allah ya gafarta mishi aw li wa'dillahi biha ko ko saboda Allah ya alƙawalin zai gafarta mishi inda Allah ya ga dama ko da kai zunubi ya ga dama sai ya gafarta maka ka kaulihi kamar inda Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba don ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta wa wanda yaso wanda ga wanda ya ga dama suratul nisa'i aya ta 40 wato da 8 wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala in tajtanibu kaba'ira in kun nisanci manyan manyan zunubai ma tun hauna anhu wadanda an ka hane ku da gare su nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku zunubanku munana ayyukanku malam yace kai ila ghairi zalika min al-ayat da wadansu ayoyi wadanda ba wannan ba malam yace to wal jawabu an hadha amsa daga wannan min thalathati awjuhin akwai fuska guda uku al-awwal na farko anna al-ayat ita wannan aya min al-amil makhsus amin ne wanda yake makhsus kinan umumi ne wanda an kebance shi an gane ko yace wal ma'ana abinda an ma'ana fa man ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata gurgurdon aiki na alkhairi dharratin khairan gurgurdon zarra na alkhairi ya rahu zai ganshi in lam yuhbituhu al-kufr in kafirci bai bata wannan aikin ba bi dalili ayati ihbat al-kufr saboda ayoyin da suka nuna aikin kafiri zai baci bi ihbat al-kufri amal al-kafiri kafirci zai bata aikin kafiri wa man ya'mal mithqala dharratin sharran duk wanda ya aikata mummuna aiki na sharri yarah zai ganshi illam yaghfirullahu lahu in Allah bai gafarta mishi ba bi dalili ayat saboda dalilin ayoyin ihtimalil ghufran tana yi wa Allah ya gafarta mishi wal wa'd bihi kuma Allah ya alƙawarin zai gafarta mishi shikenan in Allah ya ga dama mali yace athani na biyu annal ayata ita dai wannan aya ala umumiha tana akan umuminta wa annal kafir shi kafiri yara jazaa kulli amalihi sai ya ga dukkan sakamakon aikin shi alhasan alhasani aikin shi kenan amalihi alhasan aikin shi nagari fi duniya anan duniya an gane ko kama ya dullu alaihi qawluhu ta'ala kamar yadda fatar Allah subhanahu wa ta'ala take nunawa nuwaffi ilaihim a'malahum za mu cika musu da yace man kana yuridul hayata dunya wa zinataha wanda yake son rayuwar duniya da kawarta nuwaffi ilaihim a'malahum sai mu cika musu ayyukan su fiha a cikin ta suratul hud aya ta 15 wa qawluhu da inda Allah yace kuma man kana yuridul harth wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha duk wanda ya kasance kawai girbin duniya yake so noman duniya yake so ya samu rabon shirin duniya shikenan nu'tihi minha in mun ga dama sai mu bashi suratul shura aya ta 20 wa qawluhu ta'ala don ya ce man kana yuridu al-ajrata ajanna fi ajanna lahu fiha ma nasha'u kuma liman nuridu wa qawluhu ta'ala da fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa wajada Allah inda kenan wanda yake ganin a'mal kuffar inda Allah ya siffanta su da kawalwal nuwa ko mu ce ruwan ba kasara bi biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an sai yazo shikenan sai iske ba wani abu wa wajada Allah indahu fa wafa hisaba sai iske Allah Allah ya cika mishi hisabin shi malam yace to kenan wannan yana cewa shi kafiri zai samu rabon shi nan da an ka ce fa wafa hisabahu Allah zai cika mishi rabon shi a nan duniya ya mai hisabi ya bashi dadin da yake so a nan duniya wasu malamai sun fassara da wannan malam yace wal mu'min shi mu'mini ya raja za a amalihi sayyi zai ga sakamakon mummunan aikin shi fi duniya a nan duniya bil masaibi Allah ya jarrabe shi da musibbu wal amrad da rashin lafiya wal alam da radadi na zuciya na abubuwan da ke bakanta rai wani lokaci ko da daɗi na rashin lafiya duka yana iya ɗauka malam ya ce to waye dullu lihada abinda yake nuna wannan ma akhrajahu tabrani abinda tabrani ya fitar da shi fil awsat a cikin littafin shi al mu'jam al awsat wal bayhaqi da imam al bayhaqi fi shu'ab littafin shi shu'ab al iman wa ibn abi hatim da ibn abi hatim wa jama'atun da wasu jama'a an anas daga anas qala yace shi anas baina abubakar radiyallahu anhu ya'kulu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da baina a lokacin da abubakar Allah ya kare da a gare shi wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin ya akulu yana ci ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi iz nazalat alaihi sai ta sabka gare shi aya fa man ya'mal mithqala dharratin duk wanda ya aikata gurgudon aiki al-aya farafa'a abubakar yadahu sai abubakar ya daga hannunsa wa kala ya ce ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare ki nan inni la ra'in ma amiltu min mithqala dharratin min shar yanzu zan ga abin da na aikata na mummuna aiki na sharri ko da karami ne gurgurdon zarra fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ababakar ya kai ababakar ara'aita ma tara fi dunya shin kaga abin da kake gani a nan duniya min ma takrahu na abin da kake kyama fa bi masaqili dharri sharri kinan yana masaqi daga misqal ne kamar yana da nauyin zarra ta sharri ma'ana za a rinka kankare maka shi ana hada ka da musibbu daidai waɗannan jarabawa da kake gani na fata an fahimta to wannan kina sai nuna cewa ashe daga nan mumini zai ga wato khairan sharran shi kuma kafiri zai ga khairan a biya shi tun nan duniya mai taqiqi wani littafi da yazo karkashin wannan hadisi yace al hadith bayan yace fa mithaqil dharra sai yace al hadith yace to akhrajahu al harbi harbi ya fitar da shi fi gharib al hadith a cikin gharib al hadith ibn jarir at-tabari da ibn jarir at-tabari والعقيلي عقيلي يفتد شيء في الضعفاء اتكل لتافي شنو الضعفاء وابن ابي حاتم ابن ابي حاتم في تفسير اتكن تفسير انسان والطبراني الطبراني في الاوسط اتكن الاوسط والبيهقي البيهقي في شعب الايمان اتكن شعب الايمان an gane ko ya ta kawo rakami rakami min tariqil haytham bin rabi' an simak ibn atiya an ayub an abi qilaba an anas bihi malin yace to wa qad ikhtalifa fihi ala ayyub an yi sabani a cikin ruwa suka ruwa hadisi akan ayyub ورجح ابن جرير ابن جرير يا رجال أن الصواب صواب ديدي أن أيوب أن أبي قلابة أن أبي إدريس مرسلا يتتو ورجح الدار قطني شيكو دار قطني يا رجال أنه أن أيوب دقى أيوب ني يتي قال قرأت في كتاب أبي قلابة يتتو لم يجاوز به shi da ya zo sai ce to ya kawo ayub bai kai shiga abi kilaba ba bai wuce wannan wuri ba to unzur tafsir ibn jarir at-tabari wal ilal lidar qutni kina abin da yake bayyana an yi sabani kan ingancin wannan hadisi kuma ga abin da yake bayyana cewa kamar hadisin wato bai inganta ba na fata an fahimci ne to almuhimmu ko da mun tafi cewa ma musulmi zai gane shi ganin da zai yi mishi sharrin ai Allah zai gafarta mishi mu'mini kuma kafiri kuma ko ya ga alkhairin an bata aikin kara mishi bakin ciki da zai ranar tashi alkiyama shikenan alwajhu thalithu amsa ta uku anna al-ayata aidan ala umumiha wasu malamai sun kace aya tana matsayin tana nan matsayin umumin ta duk abin da mutum ya aikata ko na alkhairi ko na sharri sai ya ganin shi ko mumini ne ko kafiri wa anna ma'ana sun ka ce ma'anarta annal mu'mina shi mumini yara kulla ma qaddama zai ga dukkan abin da ya gabata min khairin na alkhairi wa sharrin kuma da sharri alwajhu thalith amsa ta uku game da wannan aya waɗansu malamai sun kace annal ayata wannan aya ayudun kuma ala umumiha tana akan umuminta wa anna ma'anaha abinda ake nufi annal mu'mina mumini yara kullama qaddama zai ga dukkan abinda ya gabatas min khairin na alkhairi wa sharrin da sharri fayaghfiru Allah lahu sharra sai Allah ya gafarta mishi sharri wa yusibuhu bil khairi ya saka kamshi da alkhairi wal kafira shi ko kafiri an gane ko kinan wa annal kafira ne yara kullama qaddama zai ga abinda dukkan ya gabatas min khairin na alkhairi wa sharrin da sharri fa yuhbitu ma qaddama sai Allah ya bata abinda ya aikata min khairin na alkhairi wa yujazihi bima fa'al bil sharr Allah ya saka kamshi da abinda aikata na sharri wadansu malamai sun tafi akan wato wannan wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da ya kawo mu karshen bayani a cikin wato suratul zalzala illa abin da ya kamata mu ƙara shine cewa anan akwai mas'ala guda biyu da ya kamata mu ƙara mas'ala ta farko shine cewa waɗansu sun fassara zarra da wato zarra irin wannan ta zamani da muke turawa suke amfani da ita da suke kira atomic an gane ko atomic to wannan kuma so su malamai sun da cewa to ai zamanin manzo sallan ba a san atomic ba da haka fassara shi da zarra bai dace ba sai da dauki zarra shine tururuwa kamar yadda suke fassara khardal da da zarra a a khardal daban zarra daban shi khardal wani icce ne da ake cewa iccen kwaima yana da yan diya shine misqala habatin min khardal shi ko zarra daban zarra an fassara ta da tururuwa kamar yadda malamai suka yi bayani shi yasa Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace bai dace a fassara zarra ba da wannan ta turawa dan a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ta wadansu daga cikin malamai suka ce a zarra shine abinda idan kana kallo kamar akwai kafa lokacin da kana cikin daki ko kuma taga ko window idan kana kallo akwai wani dan karamin abu da kake gani na cikin hasken rana kamar yana gudana amma ba a ganin shi da ido kai tsaye haka to shi ake kira zarra to waɗansu malamai suka tafi cewa a shi azzarra kinayatun an kulli shay'in saghir kamar na Allah ya amfani da kalmar tazarra amma yana nufin dukkan ko ne abu karami kinan turuwar za ta shiga ciki ba za mu fitar da ita ba ko kuwa can zarra wadda ba a gani da ƙwayar ido sai a ta fuskar window hasken window ko kuma taga ko kuma kofa idan akwai hasken rana ko kuma zarra ta kasance irin wannan ta atomic ba dole ba sai ita domin duk abin da yake da karami duka zai iya shiga ciki to amma da yadda ta kai ta kawo dole sai mun sa zarra wadda an santa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbai sannan mu ce in ma wani abu karami ne zai iya shiga cikin shiga ko kuma ce waccan ita ce ake nufi domin ita ce sun ka sani to amma inda matsalar take shine wadansu suna fassara zarra shine mafi karamcin halitta Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kuma abu ne wanda ya saba mu nassi na alqur'ani da dake sun tafi akan wannan domin Allah subhanahu wataala yake cewa la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dhalika wala akbar kaga mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dhalika ko da abinda bai kai gare ta ba ina fata an fahimci ni kuma a cikin suratul wannan cikin suratul saba ne cikin suratul suratu yunus ya faɗi wato wannan bayani inda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan ƙarara inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma takunu fi sha'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin kaga wannan ya nuna akwai abin da fi zarra zama karmi da nassi na alqur'ani wannan abu da farko kenan abu na biyu wanda zamu kara shine a mas'ala ta usulul fiqh wato abin da suke kira mafhumul muwafaqa akwai al-musawi akwai al-a'la to nan da an ce fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata aiki gurgudun zarra na alkhairi zai ganshi to in ya aikata daidai dutsi fa babban dutsi zai ganshi ko ba zai ganshi ba kaga ai min babi aula ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى wanda ya aikata mummunan aiki gurgudun zarra na sharri zai ganshi to wanda ya aikata gurgudun zarra wanda ya kai girman dutse shi ko zai ganshi kuma zai ganshi ba min babi aula to shine sai ka karanta al-mafahim kaga sai ka fitar da wato mas'aloli kuma wannan zai ganshi Allah bai zalunci kowa ba da yawa zaga Allah yana fadar irin wannan ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها قوة قراءة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما to wannan yan uwa shi ne bayani da zamu gabatar a karkashin wannan mas'ala za mu je wato a sura ta gaba suratul adiyat number 1 mai tahqiqin wannan littafi na as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha sheikh mustafa al-adawi shine ke tahqiqin littafi yace summiyat fil masahif a number 1 sai yace ka duba ƙasa summiyat fil masahif al-qayrawaniya an sanya ma wannan sura suna a cikin alqur'ani da aka rubuta a qayrawan an gane ko al-atiqa wadanda dadaddu ne an jima da rubuta alqur'anan wa tunisiya da kuma na tunis wal mashriqiyya da kuma na gabascin duniyar musulmi an gane ko suratul adiyat an sai mata suna suratul adiyat biduni wawu ba tare da wawun ba wa kadhalika kuma haka ne fi ba'd at-tafasir a cikin sauran tafsirai fahiya tasmiyatul laha suna ne fahiya tasmiyatun suna ne lima dhukira fiha na abinda an ka ambata cikin wannan sura duna hikayati lafzihi ba tare da an hikaito lafazin ba domin da an hikaito lafazin za sai a ce suratul wal adiyat wa summiyat kuma an sanya mata suna fi ba'd kutubit tafsir a cikin sashen littafin tafsiri suratul wal adiyat bi ithbatil wawi an gane ko an tabbatar da wawun ya ce alifun ha'un bi ma'ana kina an rufin intaha magana ta ƙari min tahrir wa tanwir daga tafsiri na at-tahrir wa tanwir to mas'alar da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta 200 wato da 37 kina a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab domin shi ya kawo ayat da take akan jerin ayoyi mana yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala innal insana shi dan adam li rabbihi game da ubangijinsa lakanudun mai yawan butulci ne wa indahu kuma shi dan adam ala zalika akan haka ko kuwa indahu shi ubangiji sai zaman toto nan da a samun sabani ala zalika akan haka da shahidun mai shaida ne Allah mai shaida ne dan adam yana da butulci innal insana la zalumun kafa ko kuwa innahu ala zalika da shahid shi kan shi dan adam yana da shaida cewa yana butulci ma Allah subhanahu wa ta'ala malam yace hadhihi al-aya wannan aya ta dullu tana nuna ala anna al-insana shi dan adam shahirun yana shaida ala kunudihi akan butulcin sa ai mubalaghatihi fil kufri wajen wato ketare iyakarsa wajen mubalagarsa a cikin wato butulci ma Allah wa qad ja'at ayatun ukhra wadansu ayoyi sun zo ta dullu ala khilafi dalika wadanda suke nuna sabanin wannan ka qaulihi kamar inda Allah ya ce wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an suna kyautata cewa sun kyautata aiki kaku ga wanda wanda yake tunanin ya kyautata aiki ai ba a cewa yana butulci suratul kafi aya ta 104 wa qawlihi da kuma fadar Allah yahsabuna annahum wa yahsabuna annahum muhtadun an gane ko suna sa wasu tsammanin su akan shirya suke an gane ko suratul zukhruf aya ta 37 an gane ko wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun sai ya bayyana gare su daga Allah abinda ba su tsammani ba suna sa tsammanin sun ci nasara za su samu dadi sai su ga bala'i suna sa tsammanin yan an tahi da duniya da lahira duka ɗaya ne yadda sun ka samu jin dadi a nan duniya haka za su samu jin dadi a lahira sai ya bayyana gare su ba haka bane to kuma an ce suna shedan adam yana sheda akan haka malai yace to wal jawabu an hadha amsa daga wannan min thalathati awjuhin daga amsa ne wato ta fuska guda uku al'awwalu na farko anna shahadatal insan shaidar dan adam bi annahu kanudun cewa shi mai butulce ma Allah ne hiya shahadatu halihi shaida ce ta halinsa bi zuhuri kunudihi dan butulcin shi ya bayyana wal halu hali rubbama takfi anil maqal ta isa ba sai an yi magana ba kamar ka ce mutum bari sai kaga ya ce maka na bari amma kuma sai ya ci gaba da aikin kidan kaga da halin shi ne maka bai bari ba ina fata mun ji kidan ba da bakinsa zai faɗa ba amma aikin shi yana shaida akan wannan abin ne imani da shi wani zai ce to ya an faɗi wannan a ƙur'ani ma ya faɗi wannan na fata an fahimci ni an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ce ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr bai dace ga mushrikai ba su rayar da masallatan Allah shahidina ala anfusihim suna masu da akan kansu bil kufri da kafirci an gane ko ko kuma kana lil mushrikina an ya'muru masjid Allah akwai qira'a masjid Allah to shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu shaida akan kafirci akan kawunan su ah su suna shaida su kafirai ne su kafiran ai ba su shaida su kafirai ne su ne suka sune akan gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan bata to me yasa kuma an kace suna shaida kafirci akan kawunan su sai wadansu malamai sun ce a a suna shaida kafirci ma da aikin da suka yi sun kai shirka kuma sun ce labbaika la sharika lak labbaik sun faɗa sun faɗa cewa Allah bai da wani bai da wani shariki wannan sun shaida akan kafirci da kansu wasu suka ce a'a su ba su da su mushrike bane ko da suna faɗar wannan magana amma aikin su hakikatan ba aiki ne na mai imani ba aiki ne na mushriki don haka sun shaida kafirci akan kawunan su domin ba aiki ne na mai imani ba wadansu malamai sun tafi akan haka الثاني نبي أن شهادته على نفسه دان adam zai shaida akan kashi بذلك da kan akan kansa da wannan cewa yana da butulci yawmal qiyamati ran tashi alqiyama kama yadullu lahu qawlu abinda fadar Allah yake nuna wannan wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafiri za su shaida akan kawunan su sun kasance kafirai suratul an'am aya ta 130 wa qawluhu fadar Allah subhanahu wataala fa'tarafu bi dhanbihim sai sun ka yarda da zunubin su sun ka tabbatas fa suhqan li ashabis sa'ir tir da ma'abuta wato wuta mai kuna an gane ko ko kuma suhqan an yi nisa da su daga rahman Allah suratul mulk aya ta 11 wa qawluhu da fadar Allah subhanahu wataala qalu bala sun ka ce eh da an ka tambaye su shin manzanni ba su zo muku ba sun ka karanta muku ayoyin ubangijin ku sun kai muku gargadin wannan yini sai sun ka ce haka ne walakin haqqat kalimatul azabi ala al kafirin kalmar azaba ta tabbata akan kafirai suratul zumar aya ta 71 to wannan shine wato abinda wasu malamai sun ka kawo wato a karkashin wannan kenan shaidar da adam zai yi akan kai shirar tashin alkiyama ko ko adan duniya bilisanil hal la bilisanil maqal الوجه الثالث أمسى تأكو أن الضمير شي ضميري في قوله a wajen fadar Allah subhanahu wata'ala wa innahu shi ala zalika akan haka da shahidun mai shaida na raji'un ila rabbil insan yana komawa ne zuwa ga ubangijin dan adam almadhkuru fi qawlihi inda anka ce innal insana shi dan adam li rabbih game da ubangijin sa lakanudun mai butulci na wa alaihi ma yace in mun ka dauki wannan ra'ayi fala iskala fil aya babu iskali malin yace walakin ruju'ahu ila al insani azharu dawo zamiri zuwa ga dan adam ya fi fitowa fili a ma'ana bi dalili qaulihi saboda Allah ya ce wa innahu li hubbil khairi la shadidun shi dan adam game da son alkhairi nan dukiya ake nufi la shadidun bai tsananin son dukiya ne shi yasa sai ga mutum yana da dukiya wadda ma ta fi karfin hankali ya kama ta ya hankali bai iya ma lissafa wannan dukiya amma kuma son dukiya yake yi suratul adiyat aya wato ta takwas to wannan shi ne abin da malam ya kawo to me yasa malam ya ce dawo shi zuwa ga dan adam yafi saboda damiri in ya zo ya tafi akan nasaki guda malamai sun fi tafiya akan haka da yace innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika la shahid wa innahu kaga li hubbil khair damiri bai kuma zuwa ga Allah to shi yasa suka ce a maida shi zuwa ga dan adam yafi sai da manto dama irkin sun yi annasku sun daidaita wasu kuma malamai suka ganin ba wajibi bane kawai a dibi karina da a ce sun dace da ce ba su dace ba duk ba shi kamata an kalla ba sai yaki amma asalin dama'ir su zamanto akan tsari daya na abu guda ne amma a caccan za su wani lokacin sai in an samu wato dalili akan haka kadiba tafsiri na aya a cikin suratul fathi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa litu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila akwai maganganu na malamai shin duk da ma'aikacin za su koma ne zuwa ga Allah ko za su koma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko sashi zuwa ga Allah sashi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadiba nan karkashin wannan zaka ga wannan bayani kuma kadiba cikin wata masters da aka rubuta a kasar Saudiya a jami'a ta Madina al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida ta absar al-islam bin waqar al-islam ya kawo wannan mas'ala a karkashin wannan aya da kuma sauran littattafan tafsiri ba sai ka tsaya akan littafi daya ba to shi yasa malam sai ya ce da kasancewar shi na dan adam ya fi kina akwai sabani dama yana daga cikin asbab ikhtilaf al mufassirin shine ikhtilaf marja'u damir to wannan shine abin da malam ya kawo mas'ala ta gaba sai mas'ala ta dubu daya eh malam yace wal ilmu inda Allah ta'ala afwan ilmi yana wajen Allah subhanahu wataala tabbas yana wajen Allah subhanahu wataala ba a wajen mu yake ba domin idan da yana wajen mu da kuma lokacin bacci ba san inda ilimin yayi ba mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1217 mas'ala ta 1000 mas'ala ta 1217 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid bana yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta qala Allah ta'ala ya akai Allah yace inna rabbahum bihim yawma idhil khabir ubangijin su su ɗan adam game da su a wannan rana la khabirun mai basu labari ne ko kuma masani ne ma annahu ta'ala tare da cewa shi Allah akhbara bihim ya ba da akhbar bihim shi an mafi sani da su akhbara kenan akhbara nan shi ga tafdil na ma shi ne mafi sani koko eh mafi sani bihim da su fi kulli zamanin a cikin kowane lokaci fama wajhu takhsis zalika al-yawm to me yasa an ka kebance ranar tashin alkiyama da cewa Allah ya masani na game da su yace kullu zamu ce ma'anahu abin nufi anna rabbahum ubangijin su subhanahu wanda yake ya tsarkaka mujazihim zai sakanka musu yawma idin a wannan rana ala a'malihim akan ayyukansu fal ilmu da anka ce Allah wato da anka ce masanina da anka ce khabir kenan masanina majazun kamar kalma ce wadda an yi amfani da ita majazi an dora ta ce a matsayin kalma ta almujazat ana nufin sakamako don an ce Allah ya sani to yan ya sani shikenan sai sai shi bar sakamakon a ana nufin zai sakamako domin in ya sani sanin bai isa ba a kuma zai yi hisabi wa nadhiruhu tamkar irin wannan qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim waɗannan munafikan waɗanda Allah yake bada labari inda Allah ya ce alam tara ila alladhina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dhalalan ba'ida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allahu ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa fa kayfa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim an kace Allah ya sa abin da a cikin zukatansu suratul nisa'i aya ta 63 ai ma'ana ma da yace ma'ana hu abinda ake nufi yujazihim Allah zai saka kanka musu alama fiha abinda ke ciki li'anna ilmahu domin ilmin Allah shamilun ya ga mai lima fil qulubi kulli ibadi game da abinda ke cikin zukatan dukkan bayi cikin zukatan dukkan bayi dukkan zukatan bayi wa yaqrubu minhu abinda ke kusa da irin wannan ma'ana kiran qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu ta'ala yawmuhum barizuna ranar za su bayyana ga Allah su mutane la yakhfa 'ala Allah minhum shay ba wani abu wanda zai boyu ga Allah kina an ce ba wanda zai boyu ga Allah ya san ba abinda ke boyu ga Allah amma dai kinan za a sakan ka musu a kinufi suratu ghafir ayat 6 don sanin shi kadai ba a kai inda za a tukewa ba sai an tuki wajen sakamako wannan shine abin da ya kamata wato mu fahimta wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abin da shi malam ya kawo a cikin suratul adiyat shi ma da haka irin wannan zaka gane shi wal amru yawma idhil lillah an gane ko al'amari shi na ga Allah a wannan rana ba ana nufin ranar ɗaya ba al'amari shi ga hannun Allah ai lillahi al'amru min qablu min ba'du an gane ko da haka kamar da an ce maliki yawmin din Allah shi ne shi ne mamallaki ranar sakamako malik mamallaki ko maliki yawmin din mai mulki a ranar sakamako a to ai to ranar da ba sakamako ba wa yake da mulkin ko kuwa ne mamallakin ta duka na Allah subhanahu wataala ne amma da sai a nuna ranar da mulkin zai bayyana ko ranar da mallakar za ta bayyana kowa ya ja da baya ko kuma ranar da al'amari zai bayyana na Allah ne dama don masu waɗanda an kaɗan ba ɗan wani ɗan kaɗan daga ciki yanzu ba za su samun yin magana ba ina fata an fahimci ni to wannan shi ne abinda malin ya kawo kuma ya kamata mu fahimci al'adiyat sun malamai sun fassara shi da abinda ake nufi sifa ce da wakai ake nufi waɗansu kuma al'adiyat sun fassara shi da wato raƙumma ake nufi kadiba cikin tafsirai zaka ga maganganu na malamai daban-daban domin kalma ce tana nufin al'adiya abinda ke gudu daga al'adu ne to kaga yana iya ɗaukar sifar duk abinda ke yin gudu amma wajen rajjahawa sai a rajjaha da dalilai a ga wanne ne yafi karfi ko kuma ana iya hada maganganun sai a harada su don wani iya ji an fassara sabani abin da sani ko sai ya zabura ya ce ba haka nan bane shi ko kalma ta al'adiya sifa ce tana iya dauka abubuwa daban-daban to me yasa kai zaka cewa duk abin da ka sani shi kadai za a tafi akan shi kai kai ne karshen ilimin ko ko wanda ya karanta da kai shi na karshen ilimi gaba daya to Allah ya kyauta to mas'alar mu ta gaba sai suratul qari'a za mu tashi akan ta kenan idan muka duba a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajubatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi yassa number 3 number wato ta uku kenan yake cewa to a afwan lokacin da malam ya kawo cikin amsa ta 1217 yace kulna ma'anahu anna rabbahum mujazihim yawma idin ala amalihim fal ilmu majazun majazun anil mujazat sai ka number 2 mai taqiqun litafsi yace kalamun gharibun kamar magana ce da malam yace na ana nufin al-ilmu da anka ce Allah yana da sani an yi majazi ne akan sakamako yace kalamun gharibun sai ka number 2 magana ce ba kuwa wa khatahu wadihun kuskuren ta a bayyane yake wanda kuma cewa wannan magana kuskure ce da yan malaman tafsiri ma duk suna faɗin wannan suna cewa kinayatun anil jaza in an ce Allah ya san wani abu sai a ce kinaya ce akan Allah zai yi sakamako to cewa malam da ya ce kalamun gharib ba magana ce ba kowa ba a cikin ilimin tafsiri kuma malamai suna yawan faɗin wannan magana dan haka dai ba mu san abin da yasa ce kalamun gharib ba to da mun ka zo suratul qari'a number 3 number ta uku sai ya kawo yace ittafaqatil masahif alqur'anai kenan sun yi ittifaqi an gane ko ana nufin kiran da sun rubuta alqur'ani kiran wa kutubut tafsir da littafan tafsiri wa kutubus sunna da littafan sunna ala tasmiyati hadhihi sura an sanya ma wannan sura suna suratul qari'a an gane ko suratul qari'a malam yace wa lam yurwa shay'un fi tasmiyatiha ba a ruwaito wani abu ba a cikin sanya mata suna fi min kalamin sahaba daga maganar sahabbai wa tabi'i da tabi'i da tabi'ai wattafaqa wattafaqa kina an yi ittifaqi ala annaha makkiyya cewa ita ce makkiyya an gane ko makiya ce to kasancewa dai sahabbai sun yi ittifaki rubuta ta a cikin mushaf na Uthman ya isa ya zamanto shaida ba dole ba sai an ga sunanta a can alifun ha'un yana nuna intaha magana ta kare min at-tahrir wa tanwir daga tafsiri na at-tahrir wa tanwir na wato ibnu ashur kenan mas'alar za mu tashi kanta sai mas'ala ta wato 1218 mara ya ce fa in kila idan anka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ya ce wa amma man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin shi yayi sauki mara nauyi kenan al-khafif kenan ay rajjahat rajahat sayyi'atuhu wanda ayyukan shi mummuna sun karinjayi ala hasanatihi akan ayyukan shi nagari wal iyad billah Allah kai mun tsari fa ummuhu hawiya ummuhu bobuwar kanshi hawiya za ta fada cikin wuta kamar yadda Allah ce fa kubkibu fiha humul ghawun ko ko fa ummuhu mahaifiyar shi hawiya ita ce hawiya to yanzu wacce ce malin yace ai fa maskanuhu nar maskanuhu wurin da zai zama annaru wuta malin yace to wa aktharul mu'minina mafi yawancin mu'minai sayyi'atuhum munanan ayyukansu rajihatun ala wa aktharul mu'minina mafi yawancin mu'minai sayyi'atuhum mumunanan ayyukansu rajihatun tarin jayi ala hasanatihi akan ayyukan shi na gari an gane ko ya mafi yawancin mu'minai yace wa aktharul mu'minina mafi yawancin mu'minai to wannan kuma yana buƙatar dalilin cewa mafi yawancin mu'minai ayyukan su muna na sunan jayi na gari ina fata an fahimce ni bal ma abin da yake fitowa a zahiri mafi yawancin mu'minai ayyukan su na gari sun rinjayi na wato mummuna shi yasa ma ashabul a'raf wanda wannan sun daga cikin ayyuka da mutum yasu kuma cikin tafsiri na Imam al-Qurtubi zai ga maganganu daban-daban ashabul a'raf an sabari kansu amma za a da an ka dauka shine cewa tunda an kai su tsakiyar wuta da aljanna kinan ayyukan su na gari da mummuna sun sun zama to tsaka-tsakiya kinan ba za a kai su aljanna ba saboda aikin su nagari bai fi ba ba za a kai su wuta ba saboda aikin su mummuna bai nagari ba to anan in an ka ce mafi yawancin muminai aikin su mummuna ya fi nagari kinan yana nuna da yawan mutane muminai aikin su mummuna ya fi nagari kyau alhali ko idan kai yi dai Allah zai baka goma zai malimka maka har 700 har zuwa mafi da 700 to kaga yana da wahala a ce wato muminai mafi yawancin su aikin su mummuna ya rinjayi na gari tana yiwa malam dai ya kawo shi ko fahimta ce ko komi Allahu ta'ala alam ko ko da madan ya kawo mas'alan ne ma saboda ko da wata rana wani zai iya zuwa da wannan shubha a wuce da wannan shubha din malam yace to almuhimmu dai qulna za mu ce fa ummuhu hawiya wato ana nufin maskanuhu yace maskanuhu kenan wurin da zai zama ummu ba ta nufin maskan amma yana nufin kenan wurin da zai zamna zai lazimce ta kamar yadda uwa take lazimtar wato danta ko ko ummuhu ta yadda zai sullumawa ya abka cikin wuta hawiya kenan zai fada ta kai ni daga hawa ne shine abu ya fado sakata wan najmi idza hawa wasu kuma sun kace fa ummuhu hawiya uwar shi wato wuta kenan kamar yadda daki lazimtar uwa malam yace to kulna zamu ce fa ummuhu hawiya abinda ake nushi da shi ko da an ce ya fada cikin wuta ko kuma mahaifiyar shi ita ce wuta la yadullu ala khuludihi fiha ba yana nuna zai dawwama a cikin ta ba fa yaskunu almu'minu mu'mini zai zamna bi qadri ma taqtadihi dhunubuhu game da abinda hukumtu zunuban shi sun ka hukumta mishi ma'ana ga daidai gurgudun zunuban sa an gane ko idan kuma Allah ya ga dama ya gafarta mishi kafin akan shi wuta wannan kuma ganin dama Allah ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man asaba min zalika shay duk wanda ya aikata irin waɗannan ayyuka na zunubi in Allah ya ga dama ya gafarta mishi kafin ya kai shi wuta in kuma Allah ya ga dama ya kai shi babbaka shi sannan ya fitar da shi to almuhimmu da yace shi mumini zai zama na bi qadri ma taqtadihi dhunubuhu gurgurun zurbansa thumma yukhraju min sannan a fitar da shi ila jannati zuwa ga aljanna wa qila malan yace almuradu bi khiffati almawazin abinda ake nufi da saukin rashin nauyin mizani khuluha min alhasanat wanda shine babu wani aiki na alkhairi bisa ga ma'aunin shi shine wa amma man khaffat mawazinuhu bil kulliyya gaba daya yace to tilka mawazinul kuffar wannan sune ma'aunai na kafirai shikenan ko an huta faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun a cikin suratu al-a'raf wannan kuma faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun a cikin suratul mu'minun kaga wannan yana cewa dai ga kafirai ne take kuma wannan yafi fitowa wato a fili ina fata an fahimce ni sai dai su mu'min ne kaɗan ne daga cikin su za a samu da wannan kamar yadda wato zahiri dai abin yake bayyana wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abin da shi malam ya kawo illa abu da karshe wanda zamu kara karkashin wannan shi da an ka ce mawazin shin mizani guda akwai da shi ne za a auna ma kowa musulmi da kafiri da kowa da kowa saboda yawan waɗanda za a auna da ko ayyukan da za a auna shi yasa aka kira su mawazin ko ko kaka mizani guda ne mai yan ɗiya waɗanda za a ɗora mishi ta kowa da kowa ko ko mizanin guda ne da shi da za a auna mu kowa ko ko dai a'a akwai mizani daban-daban amma idan muka duba wadansu malamai suka ce a mizani guda ne amma zance mafi inganci ya zo akwai hadisi na bitaka za a auna takarda aikin mutum sannan kuma za a auna shi mutumin kanshi sannan kuma za a auna wato ayyukansa dan haka dai mizani daban-daban ne don haka Allah ya kira su mawazin ko wani mutum yana da mizani fiye da daya kamar abin da fito a zahiri ga nasin alqur'ani wa nadau almawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa amma man khaffat mawazinuhu sai mu hattara nan a cikin suratul qari'a sai yace fa amma man thaqulat mawazinuhu sai sai fara da amma فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه أما أتكين سورة الأعراف ده سورة المؤمنون بفارة فأما بس فارة فمن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم دول ديني أما ديتي بما كانوا بآياتنا يظلمون أتكين سورة الأعراف أتكين سورة المؤمنون سيتي فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم سيتي في جهنم بما كانوا باياتنا يظلمون في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالهون ان هو مسلمي wannan shine wato karshen darasi da za mu tsaya akan shi saboda lokaci yayi muna wato halinsa akwai sauran bayani game da suratul qari'a amma insha Allah ta'ala idan Allah ya bamu iko ya bamu dama a darasin mu na gaba za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh